من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار yau muna biyar ga watan dulkaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 zulhijja muna biyar ga watan zulhijja nake son cewa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da daya ga watan shidda shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin tafsir al-Qur'ani mai girma a cikin suratu Ali Imran Allah subhanahu wataala ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa amarahum bi tatmim hadhihi al-hala Allah subhanahu wataala kuma ya umarci musulmi bayan Allah da ida cika wannan yanayin na riko da addinin Allah na haɗuwa da riko da addinin Allah da rishin rarrabuwa kai yaya ne za a yi da cika wannan yanayin to sai Allah ya ba da umarni ce waltakum minkum ummatu wasabab alaqwa da kuma ainihi cika wannan wato mafarin wanda yake shine mafi karfi alladhi wanda ya tamakkanuna bihi min iqamati dinihim wanda da shi ne za su samu damar tsayar da addinin su da an ce ka tsaye da addini wa ta simu bi abdullahi ku yi riko da igiyan Allah jami'an wala tafarraku to sai Allah subhanahu wataala ce to wa kuma abin da zai ida tabbatar da ku akan riko da igiyan Allah subhanahu wataala da kuma ainihin haduwa da rishin rarrabo kai din bi an yatasadda minhum ta'ifatun kamar a samu wasu jama'a daga cikin su su tashi tsaye ya sulufi alkifaya wanda isa tana faruwa da su mana in sun tashi sai su karantar da mutane su kira mutane zuwa ga addinin Allah su yi umarni da aiki mai kyau su yani daga mugun aiki to sun dauke ma mutane nauyi domin karantarwa da kira zuwa ga Allah da wa'azi farilla ne amma na kifaya idan wasu sun yi sun dauke ma wasu muna ganewa ku farilla ne in ba masu wa'azi din musulmi gaba daya Allah na neman su tashi su wa'azi idan aka samu mutum ɗaya mutum biyu cikin gari suna yi shikenan to sun dauke mana laifi tsara kenan wa'azi da karantarwa karantar da alkur'ani karantar da hadisai karantar da addinin musulunci ba dole bane dolin da yake kan kowa ba kamar sallah yake ba ba kamar azumin ramadana bane ba kama aikin hajji bane da yake waje ba ka wanda ya samu dama ba kamar zakka bace ga wanda yake da halin da za yin zakka muna ganewa ko to saboda haka karantarwa ba dole bace amma akwai dimbin lada a ciki yad'una ila alkhair su kira mutane zuwa ga alkhairi wa huwa ad shine addini addinin musulunci shine alkhairin da Allah yake magana usuluhu su kira mutane zuwa ga asalin addini shine aqida gindin addinin wanda akan shi ake gina komi shine tauhidi da kuma sanin Allah subhanahu wataala wanda akan shi ake gina addini da abin da aka yi babu aqida da abin da aka yi babu tauhidi to aikin banza ne kamar gini ne kake yi ga kasa ba tare da kayi gina ba ginar da za ka ɗauko gini daga cikinta wanda zai riƙe ginin koda yayo sama muna ganewa ko idan mutum ya gini sama to rushewa zai iska ma yana iya kada shi to haka idan mutum ya ibada babu tauhidi ba sanin Allah ciki to ainihin aikin banza ne to a kira mutane zuwa ga addini awwal wajibin alal alal abiri ma'rifatur rahmani bit tauhidi farko abin da yake wajibi ga bayan Allah shine sanin Allah subhanahu wataala da kadaituwa kasancewa Allah ta'ala shine wanda ya halicci kowa wanda ke ba kowa kuma wanda shi yake da haƙƙi a tsaya abota mai shi kadai wannan wajibi ne akan kowa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani farkon wajibi akan bawa wanda ya balaga shine inganta imanin shi imanin naka ka yarda Allah to ka inganta shi kai shi gyararren imani wannan sai ta hanyar karatu sai ta hanyar tambaya to a kira mutane zuwa ga addinin Allah shi yasa annabawan Allah gaba daya suna kiran mutane ne kadai zuwa ga zuwa ga ta Allah da ibada kowa ce yake ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku ta Allah da bauta ba ku da wani Allah wanda ba ba Allah da za ku ta da ibada ba wa furu'u da kuma rassan addini sallah tsarki zakka azumi alwalla sauran ibadodi dukkan su ana kiransu da furu' rassa ne na addini muna ganewa ko sallah ba ta inganta in ba ba akida zakka ba ta inganta ba akida ba tauhidi haka azumi haka duk wata ibada sadaka da duk wani aikin lada da zaka gina makaranta gina masallaci taimakon marayu taimakon jawaru taimakon malamai almajirai taimakon dattijawa duk wannan ba zai amfane ka ba in ba kada in ba kada tauhidi a kira mutane zuwa ga bayan kira mutane zuwa ga tauhidi a kira su zuwa ga sanin wannan wa sharayu da kuma shari'o'in addinin musulunci shine al'amuran da suka shafi aure ya yake aure a musulunci ya yake zamantakewa ta aure wani haƙi ke kan miji akan matar shi wani haƙi ke kan mata akan mijinta wani haƙi ke kan yaya akan babansu wani haƙi ke kan uba akan yayan shi haka zamantakewa da al'amurra na saki saki ga yanan al'amurra ne kala kala akwai wanda zaka cewa ka bude bakinka ka ce ka saki matarka akwai lokacin da matar za ta shaƙe kace ce ka sake ni da kai ka kara sai ka sake ta an an yi wannan sakin ya ne za a yi dun musulunci wannan duk shari'u ne na addinin musulunci idan ka sake mace kai tsaye da ka sake ta yau gobe za ta yin aure ko ko akwai abin da musulunci ya tanada to da kira mutane zuwa ga wannan idan mijinta ya rasu tun da ya rasu yanzu ba ta da miji gobe ya kamata ta auri wani mijin ko ko ya ne za a yi duk musulunci ya tanada wannan ya za a raban gado wake da gado waye baya da gado ɗa nawa ke gare shi ɗaya nawa ke gare ta shi kanya nawa ke gare ta mata idan mijinta ya rasu nawa za a bata uba nawa za a bata cikin dukiyar ɗan shi uwa nawa za a bata cikin dukiyar ɗanta duk wannan shari'o'i ne duk a kira mutane a karantar da mutane waɗannan al'amurra to duk mutanen kirki bayan Allah na kwarai duk suna kiran mutane ne zuwa ga waɗannan al'amurra ɗin wa ya'muruna bil ma'ruf sannan kuma suna umarni da aiki kyakkyawa wa huwa ma urifa husnuhu shar'an wa aqlan shine abinda aka san kyawun shi a shari'a kuma aka san kyawun shi a hankali a shari'a an san shi mai kyawu saboda Allah ya ce ayi muna ganewa ko sannan a hankali ma hankali ya yarda da shi yana da kyawu saboda hankali na san shi duk abin da hankali ke so ana nufin hankalin mafi yawan mutane hankalin masu hankali ba hankalin mahaukata ba hankalin matsakaitan mutane abin da suka ga kyawun shi to mai kyawu ne kuma ba in sha Allah wanka bi diddigi ba za ka same shi ya saba ma Allah ba to shi ake ce mai almaru to su kira mutane su umarni mutane da wannan aiki din wannan abin da aka san shi mai kyawu a shari'a wanda aka san shi mai kyawu a cikin hankali wayan hauna anil munkar sa'annan kuma suna yin hani daga abin da yake munkari ne wa huwa ma urifa qubhuhu shar'an wa aqlan shine abinda aka san munin shi a shari'a kuma aka san munin shi a cikin hankali ba abinda shari'a ta ce ba baya da kyawu kamar giya kamar sata kamar fashi da makami kamar kisan kai ba da gaskiya ba kamar zalunci kamar tauya haƙƙin iyali duka wannan munkari ne duk su hana mutane daga wannan kuma hankali ma ya yarda da cewa waɗannan abubuwa ba su da kyawu to Allah ta'ala ya ce ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta ai almudrikuna li kulli maqlub su ne waɗanda suke riskan dukkan wani abu da ake so a samu annajuna min kulli marhub kuma su ne masu tsira daga dukkan wani abu da ake tsoro ma'ana abinda kowa yake so ya samu shine aljanna abinda kowa yake so ya tsira da gare shi shine mi shine wuta jahannama to duk waɗanda suka tattara waɗannan abubuwa yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar duk wanda ya tara waɗannan abubuwa guda uku to Allah ta'ala yace waɗannan sune masu rabauta masu samun babban rabo shine gidan aljanna duk wanda ya samu gidan aljanna to ya samu babban rabo ba ta karewa aljanna ba ta karewa kullun tana nan Allah ya ce inna hadha la rizquna ma lahu min nafad ita kullun tana nan ba ta karewa to kaga ita ce babban rabo abinda ka samu ba zai kare ba kai ba za ka karewa ba yanda nan duniya kau tana da farko kuma tana da ƙarshe an yi lokacin da babu ita alatai alal insani hilun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura alatai wani lokaci ya zo ma mutum da da can bai kasance ana fadin shi ba nan da shekara 100 dukkan mu nan ba a gayin mu shekara 100 ma na diba da yawa to a dokar shekara nan da shekara 100 wurin nan nan nan inda muke din nan ko noma ba yi ko mutum ma ba zuwa wurin yau ga shi ga masallaci wargajeji ga mutane sun cika abinda ba a yi ba ya zo to kuma wucewa za yi abinda da can babu shi ya zo to kuma wata rana ba ya saraka wata rana mu ma nan da wata shekara ɗarin kuma mun wuce ɗan yaron can ɗan ƙarami ƙaramin yaron can shi ma nan da shekara ɗari ba za ka shi ma ya tsufa ya tsuwa in ma da ranshi in ba haka ba bare mutanen zamani zahirin mutanen da ba ko ba haka ba duk gajeren zango ne gare mu duk yan canan in ba mu da kwari zai rubabbi ne wadda ba mu yin abin da yake samu abin da yake kara mana lafiya ga jikinmu sai dai kullum abin da yake kassara mu shi muke nema abinda za mu ci ba ruwanmu da shi abinda za mu sha ba abinda za mu hawa ba ruwanmu ko ba haka ba daidai da nan bakin hanya dole sai ka abin nan abin hawa burr ka tafi jijjikinka ya daskari gaba daya baka da kwari ke sa zazzabi ma an kai sai ga kamar za ka mutuwa ya ma yawa mutanen da kawai suka yi zazzabi suka samu kyankyalba din nan da da tafassan masar suka sashi kenan wanda sun tashi kan zan kasha ba za ka tashi sai ka sha serum sai an ƙara maka ruwa sannan wadda ruwanka ga ruwanka jikin amma ba su da amfani duk rubabbin ruwa ne kake sha malam ya ce wadda kulu biya zai ta'ifa yana shiga cikin wannan jama'a din da Allah ya ce walta kun minkum umma masu shiga cikin wannan al'ummar da Allah ya ce su kasance a cikinku ɗalil ilmi ma'abuta ilimi suna shiga ciki domin sai da ilimi ne za a kira zuwa ga addini aƙida da fiƙihu da shari'a dole sai da ilimi sai ma'abuta ilimi su ne za su kira mutane zuwa ga addinin musulunci wa talim da kuma ma'abuta koyarwa masu koyar da addini su ma sun shiga ciki wal mutasadduna lil khataba da waɗanda suka tashi tsaye domin su zan yin khutuba ta sati-sati da ta shekara-shekara sallah karama da sallah babba mutanen da suke huduba duk sati sai sun ma mutane huduba cikin masallatan juma'a su ma suna shiga ciki mana su ma su kira mutane zuwa ga alkhairi su bara da mutane da rikici su koyar da mutane abin da za su iya rikewa wa wazin nasu da mutanen da suka tashi tsaye domin su yi ma mutane wa'azi su ma duk suna shiga ciki umuman gaba daya wa khususan da kuma kemance wal muhtasibuna da kuma masu neman lada waɗanda suke sa kansu aiki ba tare da wani ya dauke su ba muna ganewa kun san ka'ida malami mai karantarwa mai huduba kamata ya a ce ƙasa ce ke dauke da shi to galibi mu kasashenmu kasashenmu na yammacin afirka galibinmu saboda turawa sun riga sun bata sun raba addini da ƙasa ƙasa ba ruwanta da masu addini ba ruwanta da masu koyar da addini in ka gane masu koyar da addini an shiga matsala ce ga wani abu koyi addu'a Allah ya baka sa zaman lafiya wanda abin ya wuce nan wurin ya wuce ya kamata a ce duk malamin da zai bude baki duk sati ya ce innal hamdalillah to yana da albashi daga ƙasa ba sa kan shi ba amma mu galibi duk sakan mu muke kasashenmu duk malamai ‘yan sa kai ne, almuta kawai wani kowa sa kan shi yi, sake ce ma almuta sibut, ba su idan Allah ba mai bin ba mai bin malamai sai Allah. To malai ce su ma suna shiga ciki. Kasashen larawa gaba ɗayan su ba wani malami da zai zanna yana karatu, a ce gwamnati ba ta biyan shi ba yiwa. Su ta yadda suka sha bambam masu kuɗi ma ba su biya. to sun sha ban masu ba ni mai kudi zai baka wani abu domin gwamnati tana maka albashi to wannan su ake ce ma'almurta su gona mala yake su ma suna shiga alladina ya kumuna da ilzamin nasi waɗanda suke tashi tsaye da lizumta ma mutane da matsa ma mutane su ne ‘yan hisba ko wanda mai maganar satin da ya gabata amma ba nan ba can mufida can muka yi maganar su ko koko nan ne to su ake ce ma alhisba ba hisba ba hisba ba larabci ba ne in ma larabci ne to ba ma'anar shi masu wannan aikin ba hisba take da sinin alhisba yawa man kama ramadana imanin wahtisaban ba wahtisaban ba wahtisaban da sinin alhisba su ne mutanen da suke umarni da aiki mai kyawu suke hana mutane daga mugun aiki su ne ƙasar saudiya ake ce masu hai'atul amri bil ma'arufi wan nahi anil munkar kwamitin da yake umarni da aiki mai kyawu da hani daga mugun aiki su ne waɗanda za su ganin ka bayan an kira sallah an kusa da sallah da an kira sallah ba za su zanki yawo suna assalatu sala da motoci da laspika ana assala assala jama'a assala jama'a ta masallaci an kira sallah ba ya su dawo to haka tare sallah duk wanda aka iske yana sana'a to sai ya sha tara kayan nashi sai ya kwashi ya zuba cikin mota in shagon shi ne a sa mai dan kwado a ribe sai ya je meri ya biya tara sannan ya zo ya bude shagon kaji to sai ke ce ma hisba bai kamata sallah da tsaye da sallah suna matsa ma mutane lalle sai sun tsayar da sallah wa ita'iz zakka da kuma bada zakka kuma su ne za su matsa ma ka bada zakka domin aslin karbar zakka da matsawa bada zakka hakin gwamnati ne hakin kasa ne ita za ta matsa maka kaga hidda zakka ba wani abu ne abu ne mai sauki domin duk dan kasuwa yana da me yana da kwant wasu kasashen larabawa ka suke kawai sai dai kaga akawun ɗinka sai dai a turo maka miliyan kaza ke gare ka cikin akawun saboda ka zakarka ta kama kaza an yadda Allah ya saka da alheri an cire ya ce ma an cire kenan Allah ya kara mu dukiya albarka ba yadda za ka yi walƙiyami bi shara'iddin da kuma tsayuwa da shari'o'in addinin musulunci wa yanharuhum kuma suna hana su anil munkarati daga ainihin ababe waɗanda su da abin kyama ba su da kyawu saudiya rediyon ka bude cikin motar ka kana tafiya inda ya daga kamar yadda yan adaidaitun nan suke suna daga rediyon su kana jin ƙara su kansu abin ya dame su balle wanda ke waje wanda ke waje ma abin ya sha mai kai darin dididim dididim ana ta yi sai a tsaida ka mun kaki tsaya ma sai a rubuta lambar ka na gaba ya tare ka akwai suna ta yawo ko ina ya tare ka ka daga mutane ka ka ruda mutane ka sa mutane cikin hayaniya saboda ka sai an maka tara kuma a kwace rediyon guda abin da ba ya da kyawu yana cutar da mutane to alhisba aikin ta ne ta hana mutane wa kullu man da'a an-nasa ila khairi dukkan wanda ya kira mutane zuwa ga alkhairi ala wajhil umum gaba daya duk alheri gaba daya akan fuska ta gamewa gaba daya mana dukkan alkhairi ba sai in dai abu alkhairi ne to duk wanda ya kira mutane zuwa gare shi aw ala wajhil khusus ko kuma ya kira mutane akan fuska ta kebance wani alkhairi kasan alkhairi abu ne mai yawa to in ka ware in ka ware wani misali kace ma wani ya gina masallaci kaga ka umarce shi da yin alheri na musamman ko ya gina makaranta ko kace ya kamata zan ki taimaka ma marayu ko zan ya gina gidajen marayu ko kace mai ya kamata zan ki daukar nauyin almajirai daidai adadi kaza almajirai waɗanda ko suke cikin gari suna karatu ko kuma za su tafi a ƙasashen waje su yi karatu ya ɗauki nauyinsu kaga wannan alawajin khususu kenan keɓance ne wani abu ne na musamman kace yayi to duka da na gaba da irin da na keɓancen duk wanda mutum ya yi auƙama bi nasihatin ammatin auƙasa ko kuma ya tashi tsaye da yin nasiha ta gaba ɗaya ko keɓantacciya fa inna hu dakhilun fi hadhihi al-ayati al-karima lalle shi yana shiga cikin wannan aya wadda take aya ce mai girma Allah shigar da mu ciki amin sai Allah ta'ala ya ce ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم Allah ta'ala ya ce wala takunu ya ku masu imani kada ku zamanto kallazina tafarraqu kaman waɗannan alil kitabi yahudu da nasara waɗanda suka rarrabu wa ikhtalafu kuma suka yi sabani kan sun rarrabe ki sun yi gume gume sun yi kungiya kungiya jama'a jama'a tare da cewa mutanen addini ɗaya ne amma suka yi ƙungiyoyi sannan kuma suna ta saɓani min ba di ma ja ahumul bayyanat bayan kan hujjoji bayyanannu sun zo masu cewa abin ga yadda yake sun samu hujja cewa abin ɗaya ne kuma ga yadda yake amma kuma suka yi saɓani wasu suka ce abin ba haka nan ba ne wasu suka ce haka nan ne wasu suka ce ma ba ruwansu duk aka rarrabu Allah ya ce to kakku zama irinsu ku saba musu ko ku zamanto tsintsiya madaurin ki daya ku zamanto al'umma guda daya ku tsaya akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ulaika lahum azabun azim Allah ta'ala ya ce wadancan kuma to azaba mai girma ta tabbata gare su kuma nahu sannan Allah subhanahu wataala ya hana su an suluki maslakil mutafarriqina daga bin hanyar mutanen da suka rarrabu suka zama kungiya kungiya alladina ja'ahum ad-din wanda addini ya zo musu wal bayyinatu hujjoji ma bayyanannu sun zo musu al-mujibu liqiyamihim bi wanda yake wajabta musu tsayuwa da addinin yadda ya zo musu ba tare da sun sa tunanin su ba ba tare da sun sa ra'ayin su ba a abin da ya zo musu daga Allah subhanahu wataala daga annabawan Allah ya ishe su wajtima'i wanda yake wajabta kuma haduwa jama'a qur'ani fa shi kadai ne babu wani sunna ma ita kadai ce babu wata annabin shi kadai ne su da Allah dami addinin shi kadai ne dami muke rarrabuwa dan ne zamu zaman towa kungiyoyi kuma muna ta adawa muna gaba da juna muna hantarar juna muna muna muna zagin juna muna cin mutuncin junanmu alhali kuma qur'ani na buda shi kai ma shi ka buda sunna na buda kai ma ita ka buda kana karantawa ko kaga lalle cikin ɗayan biyu akwai guda in ma dai wanda ya zagi mutane ya buda alkur'ani shi ke kan gaskiya in ma wanda ya bi mutane ya buda alkur'ani ya karanta ba yiwa ce na buda kur'ani na karanta kuma cikin karatun da nuke ga kur'ani gabana kuma yana zagin mutane ina cin mutuncin mutane ina wulakanta su kur'ani ya koya mana wannan to ɗayan biyu ne ko dai wannan ke da gaskiya ko kuma wannan ke kan karya Allah ya kiyaye ba ta farraku saboda haka sai suka lalabu suka wace ko ai koma gefe wannan na gabas wannan na yamma wannan na kudu wannan na arewa wannan na tsakiya wancan na gefe haka ko har ga gaban shi yake wannan ba daidai bane musulunci cewa kai mu hade gaba ɗaya mai aikin Allah waktalafu suka yi sabani wa saru shi'an suka zamanto kungiyoyi shi ne shi'a jam'u shi'a ƙungiyoyi ƙungiyoyi kamar yadda Allah ce na ladina farraku dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle waɗanda suka rarraba addinin suka zamanto ƙungiyoyi to ba ruwanka da su sai ka tsaya na akan addinin musulunci ka bar su da Allah Allah zai maganin su inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbihu bima kanu yaf'alun yawan kungiyoyi da kungiyoyi da sabani da rikici yana cire ma mutane san addini yana cire ma jahilai san addini jahili yana san addini yana girman malami duk me ya kawo mutuncin malamai zube wannan rarrabuwan kan ne da ke akwai malami ya kai ba da wani kurjini ba da ba a tsoron shi ta malami wani dodo ne ba kuma ba wai dodon a saboda matsayin da Allah ya ba shi ake ji da shi yanzu da an wuce nan wurin ko kowace magana ana ya gane malami mutanen da da yadda za ka karatu ka dade kana tsoron ko ka san abin ka karanta wurin malam an karanta an littafi wani kayan mai sabka goma wurin malaminka amma tambaya za ma sai ka ruga da gudu ka je wurin malam ko ka kamo ma wanda ya ma tambaya ku je wurin malam mutanen da aka ci tambaya ke gare shi gaga mutuna yana ganin ka da daraja ya san malam ne ya ta a kai tsoro kake shi ga malam da rai kaje kana kana amsa tambayoyi mutanen da haka suke to kaji malam ya ce abin yana da kyau to kaji ka rike da kyau kuma ya sani amma saboda yana ganin girman malam yana ganin darajar malam ba zai bada amsa ba haka za a tsayawa ko malam ya rasu ba ya hawan wannan wurin ba bai yiwa ko sai mutane sun tare sun yi ta baya hakuri ana da Allah kai to in baka yi ba zai sannan yazo tsoro mutane amma yanzu da an cire mutane tsoro tsoro yanzu majalisun malamai ma wani ya tambaya cikin yan majalisa wani zai yo kaza ne ba ruwan shi da malam yana nan yo kaza ne yana dariya ma kaza ne da malam zanni ya ba da amsa saboda ni ya san abu haka ne kuma ya san shi amma ina ladabi yake ba ladabi ba biyayya Allah kiyaye walam yasud dalika wannan bai fito ba jalin daga jahilci wa dalalin da bacewa ba wa inna ma sadara an ilmi wa qasdin sayyi'in ya bari ne ya fito ne daga ilimi da kuma ainihin manufa wadda take mummuna ma'ana rarrabuwan kan ba an yi shi da jahilci bane ba an yi shi ne ana sane da cewa ba ya da kyawu akai kuma an yi shi da wata manufa manufa shine neman matsayi neman shahara neman daukaka neman girma neman abin duniya in na tsaya wasu hankali suke yi yaushe za mu ta zama karkashin shugabancin wani kullum shi za ta samu ba mu samu kana son kuɗi wallahi ba ka samun su ta hanyar addini birin gaya maka gaskiya in kana son kuɗi to shiga kasuwa ka nema insha Allah ka shiga kasuwa ka baza kaya zai ka sai da kayan abinci zai ka sai da kayan kwari zai ka sai da atambobi zai ka sai da ciyawa zai ka sai da tumaki ka sai da dabbobi dan za ka samun kuɗi sai da motoci ko motuna amma da wallahi ba ka samu ranka zai baci irin kaya dubu sai ya ɓaci kuma kaga kayi wahala banza kana neman kuɗi da suna addini ba ka samun su wallahi duk waɗanda ba ka samu ba irin wanda kake tunanin ba ne ba su samu waɗancan shi arziki na Allah ne wanda ya ga dama yake ba in ya ga dama ba mutum ne za a zanke tunanin tun da matsayin gare ka ta hanyar matsayin kake samu sai an mika mashi kuma zai dawo yana tambayar ka waya ake abin nan ta ina ne kudin ke shigowa ba su shigowa kudi ba su shigowa ta hanyar karatu kaji ba irin kasashen ma ake samun kudi ba sai kasashen waje da kasashen wajen da suna addini sai ka samu kudi sai ka samu kudi mutum dai sai mika ma miliyan 500 ce je ka yi aikin Allah da ita sai ce ga tana abin da kake so ka je ka yi na addini je ka yi ba shi kenan ba abinda kake so yan yan kwaɗin kwaɗa kwaɗe don gida mai kyau samu ba ce abinda nake so ba to nawa zai ma wannan akwai wanda zai maka wannan wadda kana son kuɗi bari neman su ta hanyar addini wallahi ba su samuwa kuma addini ma in ka maida ya hanyar neman kuɗi ne ka kaskanta addini addini ya wuce kuɗi kuɗi masu karewa ne kuɗi dauda ne kazamta ne wucewa suke yi na kaga addini shine abin da yake tabbatacce to abin da ka sani in ka rasa shi zaka maido shi amma banda addinin musulunci in ka rasa addinin musulunci shi ke da Allah ya kiyaye to saboda haka Allah ta'ala yana ba da labari cewa sun mace ne ba da jahilci ba da ilimi suka mace saboda kuma suna da wata manufa wadda ba ta da kyau wa baghiyun min ba'dihim ala ba'd ga keta da sashe ke masashi wal hada qala da haka Allah ta'ala ya ce ulaika lahum azabun azim wadannan kuma azaba mai girma ta tabbata gare su Allah ya kare mu sai Allah ya ce yawma tabyabbu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhuhum أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالى يجي ثم بينا ما لا يجي سألنا الله يبينا متى يكون هذا العذاب العظيم يوشني وانا عذاب بيجر ما ذات كسن شوى ويمسهم هذا العذاب العليم كما يوشني وانا عذاب ميردئي ذات شابيس فقال سأل الله تعالى يوم تبيض وجوه كتنا لانا كتنا ممتاني لا ندع wasu fuskoki za su yin fari saujoyin yau mai zin musfira wujoyin yau mai zin musfira waɗansu fuskoki a ranar nan masu haske ne wujoyin yau mai zin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki nan suna walƙiya suna kyalkyali ma'ana saboda nema saboda jin daɗi ta'arifu bi wujuhim nadratan na'im kana gane kyalkyalin nema a cikin fuskokinsu duk mutumin da yake jin daɗi da ka kalle shi kara ganewa kuma wanda ake jijjikawa garin sai a hankali da kagan shi kace lalle ba sai ka tambaya ba lalle wannan ana girgiza shi bawan Allah Allah ta'ala ya ce yawma tabyabbu wujuh ka tuna ranar da wasu fuskoki za su yi fari kan Allah sa fuskokin mu ne wa taswaddu wujuh kuma ka tuna ma mutane ranar da wasu fuskoki za su yi baki kirim wujuh yawma idin alaiha khabar ترهقها قترة وجون يومئذ باسرة تظن يفعل بها فاكرة الله يكرم da gairin waɗannan fuskokin a zuwa ƙarshe malai yace yukhbiru ta'ala Allah yana bada labari bi tafawutil khalqi yawm al-qiyama da tserewar da za a samu da bambancin da za a samu ranar al-qiyama a tsakanin halitta fi sa'adati a cikin samun jin dadi wa shaqawati da kuma samun wahala Allah ya kare mu wa annahu tabyabbu wujuhu ahli sa'ada fuskokin ma'abuta jin dadi da arziki za su yin fari kan su ne waɗanda suka ba Allah fa minhum shaqiyun wa sa'id amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiqun khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid amma alladhina su'ilu ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجد الله يسامني وأنه تبيض وجوه للسعادة الذين أمنها والذين أمنها بالله هكذا نقول الذين آمنوا بالله هذا النسك بارك اسكيها الله سبحانه وتعالى duk wanda ya bada gaskiya ga Allah bada gaskiya ta gaskiya to shine mai arziki wa sadaqu ko sadaqu rusulahu kuma suka gaskata manzannin Allah haka nan wanda suka gaskata manzannin Allah subhanahu wataala cikin abinda manzannin Allah suka zo musu da shi daga wurin Allah to waɗannan sune masu arziki wamtathalu amrahu sannan kuma suka aikata umarnin Allah washtanabu nayahu kuma suka nisanci hannun Allah subhanahu wataala wa anna Allah ta'ala yudkhiluhum aljannat cewa Allah ta'ala zai shigar da su aljanna wa yafidu alayhim anwa' alkaramat kuma Allah ya tazubo musu nau'uka na karamomi na kyaututtuka daban-daban ai ta zubawa ai ta zubawa ba za a bari ba a baka gidan da baka taba ganin irin shi ba a baka gidaje baka taba ganin irin su ba a baka suturar da baka taba sanya irin ta ba ko irin ta ba baka taba gani ba a baka abinci kala-kala da baka taba cin irin shi ba mai daɗi ba mai ginsa ba da za ka ci ba zai ginshe ka ba domin ginsa duniya ce kana son abu amma kake haƙura saboda ya ginshe ka da lahira ba haka dama ita duniya daga cikin rashin jin daɗinta ginsa ya abu kawai ya ginshe ka ba kawai ga ya kana so amma dole ka haƙura ba ka ƙi ba in son samu ne ka yi ta tura shi kana tsatsagawa kana tausawa ka ba na cika buhu amma ba yadda za ka yi in ka yi haka na hallaka za ka yi sai ka yi haƙuri a kaga wani da dalai da yake yawo babba in ya kama irin wannan ya diba ya diba ba kowa sai ya zuba ciki in an jima bayan yan awo ya dan sabka kuma sai ya ko abin shi ya kara to lahira babu wannan domin yana daga cikin bambancin duniya da lahira abin duniya jin san mutum yake isan mutum yake kawai sai ka ya fita daga ranka ga ya kana so amma ba yadda za ka yi to Allah ta'ala zai ta kwara wulo ma yan aljanna ta zubo musu karamomi daban-daban wan biya khaliduna kuma su suna cikin ta ba su hita har abada Allah ya sa mu ne wa taswaddu wujuhu ahli shaqawa kuma fuskokin mabuta tabewa za su yi duhu su yi baki kirin su wane ne mabuta tabewa mabuta rikin arziki alladina kazzabu rusulahu waɗanda suka karyata manzannin Allah wa sau amrahu kuma suka saba umarnin Allah wa farraqu dinahum shi'an kuma suka rarraba addinin su kungiyoyi kungiyoyi wa annahum yuwabbahuna cewa lalle ranar alkiyama bayan fuskokin nasu sun yi tukun tukun sun yi baki kirin sun yi duhu Allah ta'ala zai masa Allah wadda wa yuqalu lahum sai a ce musu akafartum ba'da imanikum shin kun kafarta bayan kun bada gaskiya ga Allah fa kaifa ikhtabartum fa kaifa ikhtartum al-kufra 'ala al-iman yaya akai kuka zabi kafirci akan imani kiya kuka fifita kafirci akan imani anya kuna da hankali ko to an riga dai an gama an zo gaban Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce musu da dukul azaba bima kuntum takfurun ku ɗanɗana azaba saboda kafircin da kuka yi ma Allah. Tunda kun ƙi imani da Allah, to ku ɗanɗana azaba Allah ya kiyaye. Tilka ayatullahi natluwa alayka bil haqq wa wallahu yuridu zulman lil alamin. Allah subhanahu wataala yace wadancan ayoyin Allah ne muna karanta su ne a gare ka ya Rasulullah. Muna karanta maka su da gaskiya. Wa wallahu yuridu zulman lil alamin. Allah subhanahu wataala baya nufin yayi zalunci ga talikai Allah bai son ya zalunci kowa yusni ta'ala Allah ta'ala yana yabo alama qassahu ala nabiyhi abisa abinda ya bada labarin shiga annabin shi sallallahu alaihi wasallam min ayati na ayoyin shi allati hasala fiha al-furqan bayna al-haqqi wal-batil wanda a cikin sa aka samu bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya wa baina auliya illahi wa ada'i wanda aka samu kuma bambanci tsakanin masoyan Allah da makiyan Allah wa ma addahu li haula'i min at-tawab da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya tarade shi ga wadancan na lada walil akharin ga wadansu kuma min al-iqab na azaba wa anna dhalika muqtada fadlihi wa adlihi wa hikmatihi wannan kuma zai faru ne gwargwadon kyautan Allah subhanahu wataala gwargwadon adalcin Allah da kuma hikiman Allah ma'ana da Allah ta'ala ya bayan aljanna nema da karamomi daban-daban da dawama cikin jin dadi da farin ciki ba wai dan Allah ya nuna san kai bane ba san kai ne aka nuna ba su kuma da nan da Allah ya tura su cikin wuta jahannama yasa suka kone suka babbake suka yi baki kirin su kuma Allah ta bai masa haka bane saboda zalunci ba muna ganewa ku Allah ya ba yan aljanna nemar da ya ba saboda falala Allah kyauta ce ta Allah to kuma waɗanda suka kiya su ba Allah subhanahu wataala Allah ya kona su da jahannama sun babbake a cikin ta saboda adalcin Allah shine adalcin na Allah ba su bauta ma Allah ba an kira su an turo musu annaba an sauka musu littattafai an ja hankalinsu sai da marice dare da rana shekara da shekaru an ce musu in kuka yi imani da Allah ga abin da Allah ya tanadar muku in kuka kafirce ga abin da Allah ya tanadar muku suka zaɓi kafirci akan imani to kuma Allah masa azaba sai a ce Allah ya cuce su Allah bai cuci kowa ba kamar yadda Allah yake gai wurare da yawa ma zalamna walakin kanu hum zalimin ba mu zalunce su ba sai dai su ne azzaliman wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yuzlimuna Allah bai zalunce su ba amma su ne suka zalunci kansu ta hanyar kafirci da shirka da aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana aikata saka kira Allah bai cuci kowa ba Allah bai zalunci da ma inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah bai yin zalunci daidai da kwayar zarra dan kararrama abu dan micici wanda durowarka zaka ce gaba da shi zaka yi bada dan dan kararrami ne haka ɗaya daga cikin iya ranar nan an buɗe taga ko kofa za ga za ga ‘ya'yan rana ga sunan suna ta haka in kayi haka ba kamo ko miji to ɗaya cikin kaga bai kamuwa to daidai da girman shi Allah bai zalunta bayi mana Allah bai tauye ma bayi cikin abin da suka aikata mai kyawu daidai da girman wannan in kuma kai mai kyawu ba sai Allah ya linka maka in kai mai kyau sai Allah ya linka ma kuma ya bar maka abinka kuma ai ta ma linka maka shi ai ta linka ma shi ai ta linka ma shi har zuwa ranar tashin alkiyama har lokacin da za ka yi tsaye gaban Allah ana ta linka ma shi idan kai mummuna kuma Allah subhanahu wataala zai baka daidai abin da ya alkawari wanda ya aikata mummuna ga irin abin da za a rubuta mai na zunubi wannan kaga adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala mana an ka aikata abin zunubi daya sai a rubuta ma zunubi daya muna ganewa ku idan kuma ka aikata abin lada daya sai a maida ma shi goma kuma sai a kara linkawa kuma a kara linkawa a linka a linka a linka a linka a linka a linka wallahu yubaifu liman yasha Allah ma yana linkawa ga wanda ya ga dama ya kai ma 700 a wuce nan abu daya ya koma 700 wannan falala ce ta Allah wannan ɗaiɗin kuma da kai na rishin ya kamata baka tuba ba yana nan matsayin shi dai ba za a ƙara maka shi ba kaga Allah ba ya zalunci sai dai mutane ne a zalimai Allah raba mu da zalunci wa anna lam yazlim ibadahu cewa Allah subhanahu wataala bai cuci bayan shi ba wa lam yunqishum min amalihim kuma Allah bai tauye musu komai daga ayyukan da suka yi ba ko abin da kai za ka jince shi ranar alkiyama aw yu'adhib ahadan bighairi dhanbi ko kuma Allah ta'ala ya mu mutun azaba ba tare da laifi ba Allah bai kama mutum duk abin da kaga kai ko duk abin da kaga Allah ya yi maka na rishin jin dadi to ya kamata ka bincike kanka duk abin da Allah ya maka wanda baya da dadi ko tsayawan aikinka ne ko tsayawan kasuwanka ne ko rashin lafiyanka ne ko yawan matsaloli na rayuwa da kudi kana samu amma da ka same sai wata matsala ta faɗo sai ta canya wannan kudin to Allah ya maka ne saboda wani laifi da ke gare ka Allah ta'ala bai kama mutum da laifi haka kawai bai kama mutum ya jefa cikin wani yanayi mara daɗi amma kai akwai wani laifi watakila yana nan kare na shi ka dauke shi ba komi ba ana gana ya dan wannan ayi babu wani abu to ba a rena laifi Allah bai rena laifi kuma ba ya san bayan shi su rena laifi rica wannan karamin zunubi ne ba wuce ce dan hakin da karina shi ke tsone ma idan da haka kenan duk abin da za ka yi in dai ba ya da kyawu to ya kamata ka tuba kakkare na shi ka ci nan ba komi ba ne la taqiranna من الذنوب صغارها إن الجبال من الحصى فالقطر منه تدفق الخلجان ككرينا قنانا زنبيك تاي زنبي ne karami duwatsu da kake ganin su tsaunuka da kake ganin su yan kanana ne girma suke ƙara girma suke ka kalli mutanen da suke makwabtaka da duwatsu ka gani kasan wani dutse kusan gidansa dan karami amma an kai shekaru baka je ka ga ya zama wani bankare girma suke saboda ka shi malami in kana yi baka tuba to kaga in kai yau baka tuba baka kara ya zama nawa biyu kaga ya samu aboki jibin ka kara ya kara samun abokai amannan arziki ko amannan tsiya ka ƙara samu haka haka haka bayan shekaru sai ne daga zinubai ga sunan sun taru da yawa ɗaya shekara nawa shekara ma ka yi zinubi 360 to shekara biyu 600 700 da nawa da 20 shekara uku haka suka tara ma kanka da ka ruwan sama bayan za ka fara ruwan sama muna nan ba kai tsaye suke cika mana hanyoyi ba sai an daɗe yana yi da za a sauko su sha a dauke kawai sai dai ga sunan sun bigi kasar kawai amma ba za ka sun taru ba amma haka dade ana yi suna bugun kasar tana tana shanyewa suna sai ta kai ta koshi sai ta bar su a sama kasa ba su shiga to yanda kasan ruwa suna taruwa bismillah Allah ya samu dace Sarata Allah subhanahu wataala bai kama kowa ba da zunubin da ya aikata ba. Au yahmil alaihi wizra ghairi ko kuma Allah ta'ala ya dora mai zunubin wani. Allah subhanahu wataala baya wannan Allah ta'ala ce wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Sai Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh duk abin da yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai na Allah ne shi kadai wa ila Allah turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ne dukkan al'amura gaba daya ce mai da su walamma zakara anna lahu al-amra wash-shar'a yayin da Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa lalle umarni da shari'a duka nashi ne zakara anna lahu tamamal mulki sai Allah ta'ala ya faɗi kuma cewa shi yake da mulki cikakke cewa duk abin da yake sama da mu da kayan mu gaba ɗaya duka na Allah ne shi yasa lokacin da Allah ga dama sai ya bamu lokacin da Allah ga dama kuma sai ya raba mu da abin da ya bamu ko dai kai ya dauke kai kai ka kasa a taushe ka da kasa shikenan a bar abin ga yanan naka ne amma ya koma na wasu saboda kayan Allah ne yadda ya ga dama yake in ya ga dama da kai da kayan duka sai ya kwaci ya karbe maka kuma ya barka ba kada ga kada ranka amma ba kada komi to Allah ta'ala shi yake da mulki cikakke wa tasarruf kuma Allah ta'ala shi yake da caccanza rayuwar bayin shi cikakkiya yadda ya ga dama sai ya mana yanzu kaga yau gini aka yana ta iska kuma iskan bai hana ka shiɗi ana iska amma ga shiɗi kana yadda ya ga dama yake ba yadda kake so ba musulman sannan kuma Allah subhanahu wataala shi yake da cikakken mulki cikakken sarauta wa qala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allah turja'u al-umur fa yujazi al-muhsinina bi ihsani sai Allah ta'ala ya sakanta ba masu kyautatawa da kyautatawa su walmusi'ina bi isyanihim masu sabo kuma sai Allah ta'ala ya saka masa da saban da suka yi wa kathiran ma yadhkuru Allah ahkamahu at-talata so da yawa Allah subhanahu wataala yake fadin hukuncen hukuncensa guda uku mushtami'atan tattare wuri guda daya li yubayyana li ibadihi ba don komai Allah yake yin haka ba sai dan Allah ya bayyana ma bayansa cewa annahu al-hakimul mutlaq cewa Allah ta'ala shine mai hukunci cikakke wala shine cikakken alkali wanda yake hukunta mutum yadda ya ga dama kuma ya hukunta ka shikenan sai dai ka ce ayi hakuri ba ka kare yi gaba ba ka shikenan daga nan shikenan ba ka karawa gaba ka ci ka kai kara wani wuri ka ce ka ji abin da aka yi mana ko ba ka iyawa in an baka shi kenan dole ka yi haƙuri sai dai lallaba da lallashi da yin da za ka sai ka ce da Allah a lallashi Allah a lallabe shi a kira shi a gaya mashi kai ma kana ta yi in ka ga wani mutum kana zaton wato nagarta a cikin shi ka ce da Allah ya kama maka duk lallashi ne da lallaba ake ma Allah ba yadda za a yi Bahaushe ya ce abinda Allah ya yi, annabi sai ce to, ko ba haka ba. Walawul ahkamu alƙadariya, hukunce-hukunce na kaddara na Allah ne. hukunce-hukuncen kaddara su ne abubuwan da suke samun ma a rayuwarmu rishin lafiya talauci Allah raba mu da su yunwa Allah raba mu da ita rishin aiki rishin kasuwa tabarbarewa kasuwanci rishin tsaro rishin zaman lafiya duk waɗannan abubuwa ne na hukuncin kaddaran Allah wala kamun shari'a da kuma hukunce-hukunce na shari'a cewa Allah ta'ala shi ke cewa a yi kuma shi ke cewa ka a yi shi ke sawa shi ke hanawa wala kamun jaza'iyya da kuma hukunce-hukunce na sakayya duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala wa huwa al-hakimu bayna ibadihi Allah ta'ala shine mai hukunci tsakanin bayansa bid dunya wal akhirah duniya da lahira wa man siwahu min al-makhluqat wanda ba Allah ba daga cikin halittu mahkumun alaiha hukunci ake mashi laisa la min al'amri shay'un ba su da komai na al'amari wanda ba Allah ba to dan kallo ne Allah ta'ala ka kara mana imani banda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana sai a kira sallah mu ci gaba الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة أخرجت للناس يبقى مكرن تونا تفسير النيجا بعد يقول بس مكرن تونا الله ينونا ونا كنتم خير أمة أخرجت للناس kun zamanto ku ne mafi alherin al'ummar da aka fitar da ita domin karuwan mutane ku suwa ko al'umman manza Allah sallallahu alaihi wasallam ta'muruna bil ma'rufi saboda kuna umarni da aiki mai kyau wa tanhauna 'anil munkar kuma saboda kuna yin hani daga mugun aiki wa tu'minuna billah kuma saboda kuna ba da gaskiya ga Allah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da dai mabuta littafi sun ba da gaskiya ga Allah to da ya kasance shi ne mafi alkhairi gare su minhumul mu'minuna cikin su akwai masu imani wa aktharuhumul fasiqun mafi yawan su fasikai ne hada tafdilun min Allah wannan bayani ne daga Allah subhanahu wataala na fifitawa dai da hadhihi al'umma ga wannan al'umma ta manzon Allah da hadhihi asbab da wadannan sababban allati wadda tamayyazu biha suka bambanta da su daga sauran al'ummomi wa faqu biha sa'ir al'umam kuma suka tsere ma sauran al'ummomi da su wa annahum khairun nasi linnas cewa lalle su ne mafi alherin mutane saboda mutane nus'an a wurin nasiha al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam ta bi sauran al'ummoma annaba nasiha wa'azi kuma wazi ya faɗa maka gaskiya kuma wazi ya zan ki gaya maka yadda za ka bauta ma Allah muna gani ba ku fiye da sauran al'umma annabawa wa mahabbatan lil khair haka kuma da san alkhairi sun bi sauran al'umma annaba san alkhairi wa da'awatan da kuma kiran mutane zuwa ga addini wa taliman da koyar da addini din wa irshadan da kuma shiryarwa ko ba haka ba mu idan muka zo wurin karantarwa za ka ga muna son mutane su yi aiki da karantarwa da ake wasu misali ba za ka zo koyar da mata ba kawai mata su shigo cikin ɗakin da za ka koya musu karatu yadda suka ga dama kaga wata ta zo da mini jib wata ta zo tudun gabanta diga yanan ana gani kuma ba ruwanka ba ba yiwa in ma ka kyale ta yau daga baya za ka mata magana da Allah ta zangi sa sutura sauran al'ummomi za ka iske ɗakin ibada sai cashewa ake ta yi duk kayan da ka gada ma ka saba wanda zai ma magana kan kasan su mu kuma a cikin addini ka rawar mu da wannan ko yawwa in ma an kyale ta to gobe sai an maki magana wa amaru bil ma'ruf kuma suka yi umarni da aiki mai kyau wa nahyan ko wa amran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar umarni da aiki mai kyau da hani daga mugun aiki wa jam'an baina takmili al khalq da kuma hada tsakanin cika halitta ma'ana sanya halitta su ma zamanto cikakkin bayan Allah wasa'i fi manafihim da kuma ba da kokari a wurin abubuwan da za su amfanin bayan Allah bi hasabil imkani da gwargwadon hali wa baina takmilin nafsi bil imani billah sa'annan kuma san hada tsakanin cika rayukansu da imani da Allah wal qiyami bi huquqil iman da kuma tsayuwa da haƙoƙin imani mana yadda kake kiran mutane to kai ma kuma kana kokarin yin aiki da abin da kake kiran mutane wa anna lil kitabi cewa ma abu talibi law amanu bi mithli ma amantum bihi da sun ba da gaskiya da irin abin da kuka ba da gaskiya da shi lahtadu da sun shiyu wa kana khairan lahum kuma da wannan ya zama to alkhairi ne gare su walakin lam yu'minu minhu illa alqalil cikin su babu wanda ya imani da Allah sai yan kadan imanin bakari ba na gaskiya bane bai shiga cikin zukatansu ba wa amal kathiru hum fasiquna amma yawancin su fasikai ne kharijuna an ta'atillahi sun fita daga ban Allah wa ta'ati rasuli sun fita daga ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muharibuna lil mu'minina masu yaki ne da masu imani sa'una fi idrarihim suna ta kokari su ga sun cutar da masu imani bi kulli maqdurihim da dukkan abin da suke iyawa amma mu ko ba haka muke ba Allah subhanahu wataala yawancin mu ɗan kaɗan ne cikin mu cikin mutum goma mutum ɗaya ne zaka samu da irin waɗannan mugayen su ko to Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan su wanda baya da su kuma Allah ya bashi wanda ya bace Allah ya maido shi wanda ya rabu da hanya Allah ya maido shi bisa hanya wanda baya da ilimi Allah ka bashi ilimi Allah ka ba mu ilimin da zai kai mu gida aljanna ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci waɗannan kwanaki da muke cikin masu albarka Allah ka ba mu alkhairin su Allah ka ba mu ladan su ya Allah Allah ka yafe mana zunuban mu a cikin su Allah ka ba mu kwarin gwiwa da kokari yadda za mu bauta maka a cikin waɗannan kwanuka masu albarka Allah subhanahu wataala ka ƙara maimaita mana irin su Allah ka sa balawar haka ma muna cikin su ya Allah Allah subhanahu wataala ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira da kake raba cikin waɗannan kwanuka ya Allah Allah ka hore mu kowa abinda za a ilayya da shi Allah ka sauƙaƙe mana ya Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah ka raba mu da wahala ya Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka ka yabe mana zunuban mu kanana da manya waɗanda suka rasu cikin mu Allah ka ji kansu da gafara ya Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka raba su da mugayen halaye da mugayen dabi'u ya Allah ka matasa suna cikin wani rudani waɗannan kwanaki da muke ciki sai mun kama masu da addu'a yau matasa sun ne da sata ba komi ba ba tsoron Allah ba tsoron Allah subhanahu wata'ala cikin zukatunsu sata ba ruwansu komi yanzu ya zama sata shaki komi ma ba wani abu da aka rena babu wani abu da za a rena komi ne ne ma ɗauke shaki yanzu jiya kayan shayi ba an ɗora shayi wani zo ya kwashe kayan duka da shayin da komi duk bisa wuta da wutai da sigan zai tattara ya jiya da ranar ɗin da muke karatun ranar da ranar sai ka gane shi aka taro shi hada wutar duka ya ɗauka ita ma wutar sai da ta zai na wutar shayi take ko kuma ga wannan bawan Allah shi kuma waya shi aka ɗauke wayoyin shi aka dauki jiya ka wajen karfe hudu da rabi haka aka dauki ya je ya yi abin nan ya isar ma 'yan sanda ya gaya masu yawan mai sata sai ya kira wanda ya sata ya kira wai yana cikin ofis 'yan sanda ya kira su ya kira wanda ya sata wai kuma ya dauka ya ce waya ta ce ya ce ya sani ba ma magana irin wannan a kashi ya ce ya na sani yace to yanzu ya za yace a kai za a tambaya za yace to waye shi yake sai yace to ka kawo jika 30 barawan ki ta bai jika 30 wayoyi ne guda biyu ga ni yace a shi jika goma ke gare shi barawan yace a baka san waya ke baka shirya ma wallaka waya ba shi barawan bake wannan ba ji ba ga karhin hali irin na mutane ne ɗazu da sabon na aka yabo duke nan ya ce to ya ce ya ba da ishirin ya ce to ya kwatanta mai inda za a samun shi to ban sanya aka kari ba an ka karbo amma ba ta wacce hanyar bugu ta wannan wanda aka ce ka same shi insha Allah biyar ɗin ka bada to ga yanar alhamdulillah an hada shi da waɗansu waɗanda suka san yadda za a yi ga wayan na ya samu wayoyin shi ka sha biyu ya bada shidda shidda ke ka sake sayan wayoyin ka kika la shirya la shirya الله يكوتا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله أنشي كبير هو
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thank you.